آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutum sarki ya tsawa wannan rana ta Laraba sha takwas ga watan sha shida ko sha shida ga watan jimadar Kula hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar da tara kuma kamar sha takwas ga watan sha biyu watan Disamba dubu biyu da ashirin da hudu. Kamar da aka saba a nazarin wannan ta laraba muna karatu a cikin wani littafi mai taken asuwar rumbariya na mutumin malami Muhammadu Ibn Ali a Shaukani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin. Muna cikin kitabun kiraka littafi da yake magana kan matsaloli na zakka kusan na da mata yake kan babu sadaka da fitr babu zai magana kan zakkar da kai ita zakkar da kai yana da alaka da azumi shi yasa suke kai ta kitabu sauni amma kuma dai zakka ce da ta kuke da alaka da matsaloli kuma na zakka shi suke ambatanta a wannan kitab ko wannan babi saboda munasabar ka da wurin sai ke tsammani wannan kuma su ne darasi na talatin da bakwai ya ce babu sadaka da fitiri babu da zai magana kan zakar kuru ko kuma zakar fiddakai zakka ce da ake fitarwa a ƙarshen azumi ana rana ta farko ta idi bayan sallar rana ta kenan tana wajaba daga gudowar alfijir zuwa fara sallah za a fitar wa kowane musulmi da wanda ya azumi da wanda bai yi ba minal musulmi daga cikin musulmi wanda zai fitar musu shine wanda ya ragama da alhakin ciyar da su suke akan shi kamar uba kenan ko miji ga mata ko da da iyaye in shi ke ɗaukar sarki to shi ne sai ya fara da abin da za a ciyar da ke iya sa'un min al-hukin mutadi an kulli fardi ita wannan zakka da za a fitar wa kowane musulmi sa'i dai ne kawai za a fitar sa'i da bai gama kai kiya ba bai kai kiya sosai bai a ce ya gama kiya guda to sa'i dai ne za a fitar to daga ne ita min al-hukin mutadi daga abinci na al'adar mutanen yankin addinin musulunci yana kallon al'adar mutane da ɗabi'an yasa muka duba alƙawa'idul fiqhiyya daga cikin manyan ka'idojin su guda biyar akwai al'ada al'urf ko kuma al'adar muhakkama shi sai kalli al'adar mutane sai a yanke hukunci wani abu na shari'a sai a mayar wa al'ada ita kira ta ce wajibi ne a zakar fitafi kuma ta cancanta cewa wajibi ne a bayar da sa'i kama wani nau'in sa'i ta kama al'ada wani abinci ne yake da matsayin al'utul mu'tad abincin da ya zama na ɗabi'a na al'ada na mutane in mun lura dole ya zama al'ut kar ya zama sinadari ya zama al'ut nan ce al'ummu shi ne abin da za a rika a matsayin abinci ba abin da za a rika a matsayin sinadarin abinci ba gero zai shiga dawa za ta shiga masara za ta shiga wake zai shiga shinkafa za ta shiga abin nan alkama za ta shiga amma kaga alayyahu ba zai shiga ba shi ba kuti ba ne shi sinadari ne man gyaɗa ma ba zai shiga ba man ma ba zai shiga ba itacen jirgi ma ba zai shiga ba wannan ba kuti ba ne sinadarai ne na gyara shi al'ummata. To da al'umma da aka samu suna da abincin da ake ce mashi al'ummul mauta. Ko ta al'umma na da nata. Ko a ƙasa ɗaya, ko akwai bambancin ƙasa, ko akwai kusanci, ko akwai nisa da tazara tsakanin yanki da yi. Lalle za ku ga an sami abincin da shi ne ya zama na garin shi. To a cikin wannan abincin shi za su jire su baya. Idan sun tashi bayarwa kowane kai kowane mutum to shi ne sai cire musu sa'i ɗaya sai a ɗauka sai a bace sa ce an kulle farbe daga kowane mutum ɗaya kowane tilo mai gida an samu ɗaya kenan yana da iyali ko yana da mata an samu biyu kenan yana da ɗa ɗaya sun kai uku kenan ya'ya biyu su huɗu kenan ya'ya uku su biyar kenan haka lissafin zai ta tafiya ba mu da kanin namiji ba mu da kanin mafi wannan maganar da ya faɗa aka ta tabbata cikin hadisi Abdullah bin Umar inda ya rasu yana shekara saba'in da hudu kamar da ya zuwa cikin Bukhari ya zuwa cikin Sayyid Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallama aka ji shi yana farlanta ita wannan zakka ta koyo min Ramadana saboda azumin Ramadan da muka yi sa'an min tamri sa'i ɗaya na dabino dabino a al'ummar larabawa yana cikin alkutul mutar da ke ba da sa'i ɗaya na dabino au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i ɗaya na sha'ir ala al'abdi za a fitar wa da a za a fitar wa bawa wal hurri za a fitar wa da والذكر لا تكروا نلدي والأنثى لا تكروا مسيح والصغير لا تكروا كريم يارو والكبير لا تكروا بقمة جبتي جميل ليكروا من المسلمين لدن كل مسلم أنا أبيت أنا في سيد مسلم كما أنا في سيد البخاري تاكا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مرلنة wani sai zai ce a tun da wasu yana kurani ba su ba za ta shiga kama abin da annabi ya farnanta kuma dole ne wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا tunda yake farin ne wannan ya zama farin ya zama wani saboda azumin da aka yi sai mutum ya ya cire dangane da hikimomi shari'a su bayani masu dama na wasu na hikimomin da suka sa ake a ciki akwai tsarkaka da mutum zai samu akwai taimakawa da uwa da al'umma kenan lokacin da ka fitar ka samarwa da wani abinci kuma addinin mu inna mai nuna ikhwa ne fa aslihu baina akhawaykum sannan kuma an ba ka wani irin darasi mai muhimmanci darasin shi ne idan abin da ka mallaka ba zai ishe ga rayuwa ba kuma bai harko bai alkhairi ba ka'ida ce muhimmanci da mutum zai ce ai ga da cewa sai matukar kana da abincin da za ka ci na rana to duk abin da ya rubuta da karfin da kai akwai malamai su suke a kwana biyar wasu suke kwana goma wata su zuwa su da bangaren su ne sarki wanda suke tabbata shi ne in dai kana da abincin rana shi ke nan kana da ciyar masara goma gobe da safe za ka ci ɗaya da rana za ka ci ɗaya ko za ka ci rage da daddare za ka ci ɗaya sai a duba rage kenan to raguwar ciya biyu da rabe to na da karfin da kai a lokacin sai ka ɗauka sai ka ba wani shi ma ya bai da komai sai abin da ka bashi da ka bashi da kai da shi kun dawo iya abincin da kuke da shi kenan to ku dogara ga Allah ku ga haske galiban galiban ayyukan sa'a da muke yi wanda ka aikata sai ka ji an faɗa maka sakamakon shi in ka aikata kaza sai ka kana da sakamakon shi kaza in kai kaza إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب amma da tawakkali da haƙuri to nan guda biyu Allah bai faɗa bai zai bada ba inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab sai ce wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasb wanda ya dogara ga Allah sakamakon shi ne ya samu Allah samu Allah shi kai fa huwa hasb wannan ya isar mashi dai ya je ya hidimar shi namun a zaka wannan fa'idar tana nan a cikin abin da yake da muhimmanci na mutum ya hararo sai kuma ya fahimci cewa to ba ba wulakanta shi akai ba suna akwai da mai muhimmanci cewa idan alkama mutum zai cire ita kaɗai to zai iya ba da rabin sa'i in alkama ce amma ko da ita guri ce kowa ce ne sa'i da ya za a a ce to ai kaga da waki da dawa da yar tazara kai kake kallon wannan shi ma ta sai hikima da aka dai iya sa'un min min al-qutil muhtadi an kulli fardi yace wal wujubu ala sayyidi al-abdi wajibcin ta yana sauka ne akan shugaban bawa shi wanda ya tsallake bawan shi zai cire ba bawa kenan me dan zai cire matan mijin matar shi zai cire mata ba ita matar ba ya ce ala sayyid ala sayyid al-abdi wa mumtasik sabir da mai ciyar da karamin yaro me yasa yake al-sabir saboda yana ka samu al-kabir shi zai iya cire wa kai kana da yaya sun kai shekara goma sun kai sha biyu sun kai sha biyar wancan na dinki wancan na dako wancan na noma wancan na kiwo kawai ba sai ka fitar masu ba har yin shekara biyar biyar ma in suna da kashi ita ce to zarka ta fita yau ashirin da biyar ga wata ya kama zakaran wannan a siyar siyo mai sayi wancan ma a kama wata kada shi a siyar siyo mai siyo mai sayi wancan a sassa asusun shi a siyo mai sayi duk sai ka bi ka haɗa amma in ta matar kuma ko ita ce wace ita kuma sai dai ka siyar mata amma ta iya ranta maka zuwa Allah ya yarwa ta sai ka ce to gaskiya kowa ya kowa ya sha sai ni da ke amma ke din ma kuma ni sai ya fada shi ko ita za ta ranta maka dubu biyar zuwa kowa ta biya da gari ya waye in sha Allah za ka dawo da shi to da ta ce ke yara da sun yi sai ke ai ai ce ta ita za ta ba da shi dai ai ranta in kuma ta idan haka kyautata to to da abin yayi to da ka yaron da a ciyar ruwa da a cirewa shi ne asabiru wanda dama abin da yake tsammani da asabir bai da wata kafa da yake samun dukiya sai dai lokacin haihuwar da kama mashi dukiya amma ka yi kuwa ranar ashirin ga wata aka yi ta tara wa yara yaro kayan alheri mun da fitar da zakka ne kuma suke kwaci gona shi gwado na shi ba za ka fi gona na so ba sai a gwado na shi sai a haɗa da na kowa to da yaro ya zo da kayan alheri in ma aka fi za a yi ta to shi ma ya yi yankin inda malmomi na ikhwa sai a kwaci na sauran cikin nashi ba ta tambaye ne ko su yaro ne ba ne wanda suka ke sani suka cire a madadin saura wannan koyi da makamantan shi ko da babban ne ko yaro matukar yana da sana'a to shi ya ci cikin wanda da a cire ma da yake wa matsayi za ki samun babba amma bai da hankali kuma bai da hankali da zai fi nema kuma gaugawa ne zai da wayan da zai iya fita ya nema shi ma ya da hukumu sahi hukuncin shi da wani hukuncin karin yaro wai kuma da karatu a kabla salatu da yi ita da wannan tattar da kasance kafin fita sallar yi idan ka fita gini ba ka aiki da yi din kafin salatu na ake aika ke tsirwa lokacin da kake jiran jima. shi yasa ya halatta a fitar da ita kwana ɗaya kafin riɗi ko kwana biyu kafin riɗi al'adama lillahi bin lamdatu da gudu ba ta ce zama su iya fitarwa kwana uku kafin riɗi ko kuma ya zama kwana uku kafin riɗi in an kalli yadda watan ya cika in ya cika kwana uku kafin riɗi an fahimta ne da kusan kwana uku ka in ya cika kwana uku ka tsaye to duka da yasa aka ba da wannan damar fa'idodi ne da yawa kai kada lokacin ka ya kori har a samu asali azumin da kake kokarin kammalawa ibada ce ne muhimmanci ana fatar ka dace da ita ijin ba na cikin manyan ibadun da bai kamata ka rasa shi ba to haka ita ma zarka to kila ayyukan suka cuku ta ku je maka ba za ka iya wani sai aka ba ka isasshen lokaci yace wa yakun akrabi hakan da salatu da idi fitar da yake na cikin cewa ne ta cin sallar idi kafin mutum ya san da rai ya ce wa manzan ya ce ya da ta'ala kun ki yau da yi wa lailati fala ta tsaraka alayhi wa man la yaki wa man la yaki wanda ba yi samu komai ba bai da komai ga kan shi ga na mata ga na kaya amma bai da kwaya sai ta raba nan abin da suke nufi da wa man la yaki ba wai sai hajjin ba shi sa bai sa lamiri ba shi sa bai sa lamiri ba ya ce wa man la yaki sa'a ba a abin da ke nufi wanda bai samu hajjin ko kayan sayan hajjin ba ga iyalai na ya kaza da mata ga iyaye an lissafa yana da bukatar rabin ya rabin buku yake da bukata amma bai da kwaya sai ta ido idan wani gari da aka niko rabin ciya sai shinkafa mutu daya wanda ma ka kasa ba za ta ishe su ba amma yana da waya sai zutawa da magari ya rike waya ai halal ne kawai kai bai kai ba in sai dai ya da gumenar kaya ta sawa masu kyau ita ya saka su sai da sai ina da riba da yake kallon saudiya cikin tilawa duk sai ya abin nan sai dai sai da riba sauran abaji ta ka shi yasa yake wa man la yaji wanda bai samu komai ba wanda yake ziyara tunara ko yauni kaji a kan abincin iyalanci layyana wa layyaki da abincin iyalanci na dara domin zai idan iyalan mutum ya ga za su shiga yunwa har ya kai da waya ta abinci ya wuce mawa ba raba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiye da yunwa umar ya maza Allah ya karnanta kuma mutum wa yake da shi da ya fi shi فلا تمر قبل التعوذية يتي فلا تسرة عليه باب زكاة الفطر أحسن من نمتين سيدي إذا أكا فطر أكا باي وإن ما يفطر يا باي وإن ما يفطر يا أيكو kuma duka kafin a tafi sallar idi kuma idan ya shirya abincin iyalansu na wannan ranar abin da zai rabu zai ishe shi sakka ko abin da zai rabu zai isa ya fara cire wa wasu iyalan shi zakka to a lokacin wajaba ta hanayi da fita wajaba a gare shi wani kuma da
ko makaroni eh
in dai ya zama alƙutun mutat kaga ta ga da alƙutun mutat amma makaratun da ka ba cewa ne ba da a gari yanzu a kan da zai zai kwamfadin madara ya kan ya mutu shi ne ya ke dan sanyi wa madara na gari su masu ta kauye shi suke ta kwara su da ba ta zama alƙutun mutat ba sannan madara ba kutu ba ne sai an busar da ita ko an ci kuyinta na kai ci kuyinta ko ta zama arku galiban abin da zai zama kut ya kan zama mutaka wanda zai aji madara ko ba za ta aji ba amma da yana kawai ce da kamar zuma za su iya yi ta abinci ne magani ne kuma tana ajiwa za su iya ajiwa tsawon shekaru ma ba su lallace ba sai aka samu mai kyau mai zuma mai kyau lakin shekara ɗari ba ta lallace ba lakin shekara dubu ɗaya ba ta lallace ba lakin shekara dubu biyu har dubu ba ta yi komai suka ta lalace ta gaci ya yi magoji da Allah ya yi ajiya a ciki da haka in dai mutum yana da wata hanya da zai samu abin da zai tsaya cikin abin da ya mallaka ko da ba abinci ba ne ya ce don sai shi ko kuma zai iya neman bashi in ya samu bashi zai zai abin nan zai iya warwarewa da tsinki daga baya shi ma sai ya kalba sai ya je ya fita suka ce ne hikimar da ta sa aka ce idan abincin mutum iya na iyalan shi ne na yau da gobe idan yinin yau da daren yau aka ce ta bada a kai shi to da suka ce idan ta makarci ya bayar to matsalar za ta faru shi ne ai hikimar farkar da zakar kuma zai faɗi annabi cewa ya ko qulubun ma'ani to ahad fi hadha al-yawm ku fitar da zakar fit da kai ku ba su ku wadatar da su daga bara da ku idan iya abin da kenan suka ce ya ɗauka ya bayar hikimar da ta sa aka ce ya fitar idan ba ta dawo sai ta faɗa kan kenan ka duba fikihu na addini da hangen nesa ya ce wa wasu rikon a wasu rikon naka wurin da ake ba da yake shine wuraren da ake ba da zarka amma tare da gabatar da al-fuqara'u wal masaki na masadaqatu lil fuqara'i wal masaki wayannan guda biyu su ake gabatarwa amma in aka bayar wani tsinkin ayyacewa ta yi musamman in aka rasa waɗannan nan jinsuna guda biyu kuma idan ka kalli wani ruwan ma'ani su ali fi hada yawmi ku wadatar da su daga roƙo kai ka san fakiri ake ne kai ka san miskini ake ne amma wani wani amiri na alaiha a ke shi dama shi wani roƙa ba da yana da ƙarfi da yake to shi ma ban da shi ka kawai shi ne ta kai ke bayanai da ya dangane da abin da ya shafi zarka ta ta kai ko zarka ta kono wanda galibin an zo argumin ya zo karshe akan fata bayanai wannan al'adama doktor marigayi sa'id bin wahab al-kahfani Allah ya masa rahama yana da littafi da ya akan zakatul fitr musamman ya yi littafi zakatul fitr fi dawil kitabi wa sunna sannan yana littafin siyamu ramadan a ciki kuma akwai kuma karami na wannan zakatul fitr sai ka ga siyasar ramadan da sati ne da yake sati ɗari tara a kan azumi yake bayani a ga yadda yake da matsaloli shi ne dan layo bayuwa siyaro ya rasu da su shekaru nan baya shi ne kan littafin kitabul muslim littafin da ake gina da yankin littafan da ba gidan musulmin da ba su aiki ne da gidan da musulmi ne kale ka za ka samu kitabul muslim arba'una hadith da sauransu yanzu kuma sai kara da akan mujib ko da sauran bilayen sai ta kitabu da komusi littafi da zai magana kan komusi na ce komusi shi ne abin da ake rabawa na ganima ganima kuma tana samuwa ne lokacin da aka tafi yaki lokacin da al'ummar musulmi suka tafi suka tafi yaki to dama kai biyu ne ko su nasara ko kuma a nasara a kan wanda ba a fatar ma nasara a kan idan suka yi nasara a kan kafirai dukiyar da aka tattara daga kafira da dukiyar da aka kwace ta kafira kama daga gidajensu ko dabbobinsu ko mahallansu ko cibir nasu irin dunkulattiyar dukiya ko kuma kaskoki da suke kulus nasu na kuɗi to dukkan waɗannan ababen su za a tattara sun zama ganimar yaki nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kafin a aiko shi duk annabawan da aka aiko ba a halatta masu irin wannan ganimar ba naka kammala yaki aka tattara ganima kawai da Allah ya tsara ta ne daga nan Allah ya karɓi abin da waɗannan mujahirai suka yi sai a yi kuma da wuta daga sama sai kan kona ganima sai toka amma da aka zo kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce da zai ba za a ƙara konawa ba ba za a ƙara kona ita wannan dukiya ba daga nan sai ka fitar da kayan to ga yadda za a raba ta ga yadda za a cire masuwa ne da suwa ne wani mana da kaza wani mana da kaza wani mana aka kowane aka bi aka cikire mashi na shi ko ita wannan ganimar tana da kuskoki da wani irin suna da kowane ke ɗauka akwai da kisan shi da ganima kamar suna ne na gaba ɗaya amma galiba abin da ya gani jayi shi ne dukiyar da aka samu da daga makiya ba an ci nasara a kansu to ita za a zo a raba ta gida biyar daya bisa biyar ɗin da wani da wani da wani ko bangare kaza kamar yadda zamu ci sauran hudu bisa biyar kuma shi kuma ga inda za a karkatar da su to sannan akwai dukiyar da ake ce mata kai ma afa Allahu ala rasuli suna da aka same shi ba tare da an fafa ta yaki ba ina kawai rundunar mutum ta kun karo wani babban birni ne cike da tattalin arziki kafirai suka ɗauki an zara kuma ba kowa ko kuma an zo an sauka a wani masauki an ce wasu su je su nemo ruwa a wasu ramuka a nan ta sai ka samu wasu kogunan dutse ma tare da dukiyar wasu mutane sun ji za a ta wasu zo sun boye sai ta magana da nasa hukuncin akwai kuma abin da yake mai shari'a wanda su zai magana a kai to gwargwadon abin da aka samu to gwargwadon abin da shari'a ko hukuncin shari'a zai hau kai to aka ce ko mulki a nan shi in aka kammala yaki aka tattara dukiya ta ganima to sai a raba ta gida biyar ɗaya bisa biyar din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ba yi kuka dai ba zai ga a ya ja kayan ke ai in ka ji waɗanda aka loda mashi a cikin wannan ɗaya bisa biyar sai da kanka zaka ce ba zai yi ba wa alam anna ma zanintum min shay'in fa anna lillahi khumsahu Allah na da khumus kaga da Allah aka fara za iya tilo musu a khumusin nan ai mawana kaza ai mawana kaza wa da rasuli manzan Allah sallama shi zai ciyar da abincin iyalai shi a ciki zai ciyar abincin iyalai shi wanda galiban wata cikin shekara yake kuma magidanta da za a iya da ake yi zauna a yi lissafi kawai in kana da sarki ka gabata wajen da shekara sai ka kara da kwantar yankin ka ce to duk abin da aka samu a kara musu kashi biyar bisa ɗari ko kashi goma bisa ɗari saboda ko ta kwana kuma wannan a zamantakewar aure kuma zai hana ta canza ta ba me wasu manaloli suka samu kuma ita ma sai ka sa ta a kwata sai ka lissa duk shirin mutum kana kyautata mai ka rufe baki shirin ko ya kyautu ko ya yi maka da'a dan kana kyautata musu koyi maka da'a dan Allah ya amalala wa da rasul wa da zul qurba dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haramta musu zakka kaga haramta musu zakka kana ta du'a da aure suna suna kallo ana raba zakka ba na a ba su ba da ba samu kulki ba samu da nuna ba dole za su hakura nan samu da nuna sai ke to wala cikin shi kaza wala cikin shi kaza wala cikin shi kaza wala cikin shi kaza wani ya dama da marayu abu kwamitin marayu yalla ya fara kafa ake zalla ga inda ake samo dukiyar wani mataki da kuma talakawa bukata masu tsananin bukata a cikin wanda za ki bar su na ai masu kaza ya ciro kaza ai masu ya ciro kaza ai masu wa sabil da kuma matafi shi ma matafi guzurin shi ya yanki shi ma sai ta biya riba a ganima sun wancan komuti ya ce a ba ta abin da zai karisa da shi zuwa gari in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jamaan in da kun yi imani da Allah ta kada su to da kowace kuɗi bisa biyar ya layi shi kuma shi ne za a raba wa baqiyatul mujahidi raguwar wanda suka daidai hali to shi kuma a wannan kuɗi bisa biyar an bai wa nama damar ya yi salaf ko ya naba na salafin shi ne sai a zuwa ce to wa ya kashe fitilanne wani cikin wanda suka zo yakin nan kamar yadda da nama kamar a bada sai ce wa ya kashe abu ya ta ce ni na kashe shi ta fi je kada abin da ke bikin shi ka kwashi ka zo da wani agogo na miliyan goma ka zo da wata waya ka kada duk sai ka kwashi har har gobe in ka je maka da riga da rawani hatta ka yi shi ka ga duk ka kwashi akwai kuma na kudi na kudi shine sai a tsira daga ganima sai a ƙara ma wani mutum saboda rufa a san shi wannan abin yana da asali kuma ƙarfafa gwiwa ce kwarai da gaske kaga wannan duk tsari ne na gudanar da rundunar yaƙi wanda ya jahilci addinin ko wanda basira shi ba ta aiki sai ga kamar in ka matsa wa soja to shine zai abin da ya kamata in ka kyautata mashi shine zai abin da ya kamata kyautata mashi sai ga abubuwa suna ta tafiya yadda ya kamata marar ne alam sun sha fito a harki wasu kuɗaɗen sun fito a harki an yanzu ma yana fagen yakin haka biya shi yanzu ya rai da su to amma za ka bashi ka sa maka wani a kan yana kogo ga wani maciji amma ya leka akan kan shafi wata gidan biyar sai kwarin gwiwar fafata amma banki na kan tsari jiya sauran rubutu da ta banki bitir da yi da ashirin to amma dai da musulunci ke zo da tsari na karfafa gwiwa ya tsara wa ta ga annablu akwai annablu akwai annabaru jami'in shi ne amfani surutun amfani to shi ne ana yake wannan rasuwar hudu bisa biyar aka ciccire waɗancan ababe aka kammala aka tara ta ita ce za a raba wa mujahidi su kuma da hajji an su suna za a yi la'akari da a mai gado ta tafiya ta ka gado kai kuma ba kai kuma akan doki ka zo wanda ya zo akan doki ya ɗauki kashi uku wanda ya zo a ƙasa zai ɗauki kashi ɗaya bisa ukun abin da wancan ya ɗauka to da kai da ka zo a doki biyu bisa ukun na doki ta ce wanda ya zo a ƙasa dubu goma goma wanda ya zo akan doki dubu talatin talatin dokin ke da kashi dubu ashirin ashirin ɗin to da kula da shi yana da muhimmanci annabi ya yaba wa duki har ya raba duki shi zuwa gida li rajulin ata wa li rajulin wizar wa li rajulin fitr wani ya rike doki da kana a wani wani ya rike doki zinin da a wani wani idan ya rike doki ne za ya mai rikin asiri zai samu in ya matsa sai ya kama ya sayar ko idan ne ya yanka ya tana kaga doki ya zama mashi rikin asiri haka annabi ya gudanar da wannan tsada ya rabu ba cuta ba cutarwa ba cuta ba cutarwa cikin kwarewa da hikima wanda abin da aka rubuce na tarihi shi yake bai wa ‘yan baya masu rabon saka amsa da yadda ake administration da yadda ake gudanar da al'umma yace wa yake fiha qima yukuna mutil kitabi wannan ko mutum yana wajaba mana yana wajaba a cire cikin abin da aka same shi a ganimar yaki nan ya kawo shi ne saboda alaƙa da yake da shi da matsalolin na gasa amma ba haka ba zai zo da bayani killa killa game da wannan matsala ta ganima cikin kitabu da jihadi wa siyar zai zo da su insha Allah ta'ala yace wato rikazi a cikin rikazi kuma akwai alhumusu shi ma akwai humusi shi ma akwai humusi shi rika ne rika madawar malikiya kwalman maliki cewa huwa dakhlu da jahiliya shine abin da mutane da jahiliya ke bindewa har yanzu ana dace amma me yasa ba cika hakowa ba ni in ka tambaye ni da ita ni na fi ganin ban taɓa karanta ba amma ni na fi ganin dalilin ne zunubin mu ne saboda zuciyoyin mu sai a hankali da kuma mu talakawa muguntar kai yanzu wani fa ya ci ne zai ganka da shi ne arha irin shi ba ce wai ya aka ce ɗinki a wannan yanayi ya dinga gaba ɗaya siyarwa ko kuka za ta siyo ya ce duk inda ka ba ce da ya ji tiya ɗaya zai ɗinka maka har da guga ma sama a leda jiya wani sai maka dinki amma wani kamar ya mutu da aka yi wani ya dinki yake faruwa ai ai samu kuɗi yayi wani ke buhu ɗaya ba zai rage jiya kuɗi ya dinki ba to amma saboda hasada ta cika zukata ni na gani ne amma magabata ai ai za ku ko ne da ban yi duniya saboda kudin daliya filayen ƙasashe da kuke gani da inda muka yi gida da inda ake wuraren ibada da inda muke nomawa da cikin titi da bakin titi da tsaunuka tsandare suke da dukiyoyi. Ai ba san yawon suka zauna a nan garin ba shekara dubu ɗaya, dubu biyu, dubu uku, dubu goma da sauki. Kuma da suka zauna lokacin marubanci yana da kudin zinariya da zai biyan goma kawai rami za ka haka sai ka rubi to idan al'umma na Allah na san al'umma da alkai sai ka zo muku da kudin sama sama zanuban mu kuma su ta sawa su ta sai haka rijiya ta ba goma ba sun ci kayan naira goma ba sai ka ka ta yau da kullum su wani zaman da iya mu zuwa nan garin ba ne tun mu zuwa a nan garin ba ina tsatsin garuruwa me yasa ba su ta akwai alamun da nijin mu yana ta kora abin kasa amma kai kana cikin haka shadda kawai zai ka cin mu zai ka ji ko zai ka cin wani katon karfe ka kakkaɓo su kana buɗe da ke cike da zinari sai ka kira maka ka kalle ka ku ga wannan da yanzu za ka ci banda yi maka mugun sai in ke biliyan goma na zama wasu za ka kira ka ce a gwada da ta wuce haka sai ba kawai za ka yi dare ɗaya eh ke sa ta karin magana ma za ka yi an daina mata ta sosai ya daina bakin fata ya daina dalilin fitza ya daina ya daina bakin fata ya daina basura to wannan rika ce ne dabnu da jahiliya haka nan kawai zaka mutu ya zo a gida to a lokacin dan dan hakawa a cikin cikin ma tulu guda na dinariya wani gaba daya wani gaba biyu gaba biyar yanzu ko yake gabani ya zo ana aikin hanya kilomita ɗari to ko sun tsinta dai ba a gani ba kuma da ana tsintar da bai ɓoye ba abinda dai za a hakon da shi ne wanda aka saba hakowa ɗin na garin ƙasa na yau da kullum to idan mutum Allah ya ba shi sa'ar samun wannan rikatin yana cikin haka rijiya yana haka BBC yana haka wani rami yana noma a gona kawai sai sai shi karo da shi to wannan abin da ya samu tun da ba wahala yi ba bai wata ɗaukin ya ba Allah ne ya ga damar ya tuwo mashi wani arziki to sai ya zo ya raba shi biyar sai ya ɗauki kashi hudu sai ya ba talakawa kashi ɗaya komai yawan shi to wannan abin shi yake cewa rika ina ɗaya daga cikin abin da ita hukuma ta musulunci ce za ta wayar wa da al'umma kai in mutum ya hako ya zo ya ya zo ya bai wa addini na shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisin da imam sayyidina abi huraira wa aka samu daga sayyidina abi huraira wanda imam al-bukhari wa imam muslim suka fitar yake cewa al-ajma'u jubarun barnar da dabba ta yi har ta raba wani da ran ran ya tafi a banza za mu ji wannan mun zo magana jiya dabbobin nan duk dabbobi galiban a jima'u ne ba su ba su da hankali bishanu na kan daga titi kai kuma saboda gaggawa ka dawo ta cikin su sun ta samu ka hukai ta take ka ta wurgar ka mutu nan take da muka hada da muka jiba ba diya ba wanda zai biya diya ba wanda zai kafara ko hakuri ma ba ta bayar ba amma a iya ba da hakuri saboda alakar ganin tare amma jininka ya tafi a iska ba wanda zai biya biya sai dai gwamnati ta ke cewa bari ta shigo ta biya ita gwamnati kowa na ta ne amma gwamnati ta ce ita kan demokaratiya ce ita ba ta zuci wannan karatun ba fa to shi kenan sannan annabi ya ce wal ma'adinu subha wanda ya mutu a wurin hakar ma'adini shi ma jinin shi ya tafi a iska ka zo ka samu mutane a wurin hakar zinariya take to a haka ma rani ba suna hatsawa suna hatsawa ƙasa ta rikta da su nawa su biyar ba za ka yi azumi ba ba za ka biya jiya ba neman arziki suka zo akan je gona ma a mutu a can eh akan hawan karfe ma a mutu za ka fadamu um juba shi ne ce wal ma'adinu jubarun sai annabi ya ce wal bidun juba rijiya ma juba ka ɗauko wani mutum ya kai rijiya rijiyar ka lafiya roba san da wani abu ba ya mutu a ciki jinin sha ta ta haka ciwo sha ne janaza shi kenan sai annabi ya ce mahallu shari wa karrikazi da komo su duk wanda ya samu rikazi to zai ba da ta yi bisa biyar can titi san kenan na in ya zo yake to shi yanzu har kashi ashirin nawa tafiya wata wahala ce domin haɗa kuma Allah ya turo maka ai ba yana son kashi a kenan bane kai yake so ya gwada ni in kuma kake bayarwa baka san Allah ba kenan sai ya karba zai fakka da su din ka zo kashi dan jika ya karba na karuna fa khatabna bihi wa bidarihi al-arba duk abin da ya mallaka ana cewa a tarihi ba ne kudin shi ba ko irin su Mansa Musa shugaban kasar Mali ko shi ne kai shi kudi ba ko shi da ake kiyasta kuɗin shi sun kai irin dalar Amerika tiriliyan ɗaya. Dala. Babu ko wa'in da ake lissafi za ka yana lissafin dala tiriliyan ɗari uku ɗari ko kusa da shi ba su kai ba. Aka tara manyan masu kuɗin duniya Turai da Afirka da Asia mutum ɗari ya fi su kuɗi. Amma haka kuma ga kuɗin aka ga ajali ya zo. ya wuce yana ta kai wani ana ba shi security a malaika musa bai zo bane wannan security wannan security ba zai hana ba yanzu aka gane ta ana bar shugaban kasar rashin security da yana tsoro ka yana burge kawai malaika musa bai zo ne marar da malaika musa ya zo da shi da na daji da tsuntsu a sama da ba dangin ya ba na baba yau da su duk ɗaya ne tabbas shugaban kasar rashin ana bar shi security suna mushi ya abin da zai to amma kuma wannan yana da kyau a je a ba amma dai ya kamata a san zata mana yake mutu ya garshi kenan to sai mutum ya ɗauki wannan ɗaya bisa biyar sai ya sai ya bayar shi alman malik da nawan shafi da bisa rikar da kuma jahiliya abu hanifa da nawan sufyan at-tsauri da wani su ce annal ma'adina rikazun har kowane ma'adini ma rikazi ne wannan ba ita ba ce fahimtar jumhur abin da suke nufi kana yake na wajen zamfara wajen ina ne ka haƙo ma'adin shi ma ka raba biyar ka bayar da ɗaya to amma abin da za a tambaya da me ake kiyasi ritani kiyasi ne saboda dukkanin ba a ƙasa suke a rike sai sama rikaji ba ka wahala ba ma'adini kuma da kaji sai da ka wahala ka biya kai waye kai waye kai waye to wannan wahalar da ka yi ba dora maka komai ba shi yasa da yazo nan sai yake cewa wala yajibu fi ma ada zalik wani shi ne fahimtar shi malam Muhammad ibn Ali al-Shawkani kuma dan mazhab Shafi'iyya ne yace in ka cire wannan rikafin cikin sauran dangogin ma'adinai da akan haƙo kuma a samu arziki to babu ɗaya babu maganar humus sai dai idan mutum ya juya su sun koma rubin tijara kaya na kasuwanci wannan kuma babu laifi ya ma zama wajibi ya zo ya lissafi in sun kai lissafi ya bayar da zakka alaikum assalam wa rahmatullahi a cikin ba wani din ne ba wannan ba zai shiga cikin kumusi ba su da ke ribar kafa ne to sai dai abin da kawai maza ya tambaya na waye wani ya shekara guda yana kiwon sani a unguwar ne za ku yi ginsani sai kuka saya shi ma ya san sai rabin au rabin rabin kwarya kuka yanka sai ga tunkulallen zinariya ana kokarin cewa miliyan biyar to nawa ya na asalin wanda ya kiwata saniya ne wani kungiya yankin sani ne a zuhudu ne zai aiki a nan in masu cin samun na da zuhudu sai su mayar wa mai saniyar shi ma yana da zuhudu sai ce a a to da ta kungiya ne zai a ga waye mai zuhudu ana bayarwa cikin kisa ko fukahat ko hikayar haka cewa daga cikin magabata kun da aka haife su da irin wannan zuhudin wani ya sayar ma wani fili ya zo yana share ana hakawa na a sa jirka a sa aikin ka ya kuna ya tare ko da ka cimma tulun zinariya a ya dakatar da aiki kawai sai ya ɗauko tulun zinariya sai ya zo kun wanda ya sayar mashi da shegen shi kai wannan kana da ajiya kuma ai sai ka faɗa ma shi ne ya kasance ga ya ni ban aje komai ba ina dai sai noma fili wannan na kya ba na wani to wallahi ban ci to ne ba zan dauka ba kuwa rigima har gidan sarki kowa na ta zai ina ka samu wani mai hikima yake to kai ƴaƴanka yaya yake yana da ƴaƴa maza da mata kai ba yana da awakai wanda na da ƴaƴa maza wancan na da ƴaƴa mata ki to abinda za a yi kai ɗanka ya auri biyar wannan ta ɗauki dukiya a wasu haka aka yi aka ɗauka ya suka sha tsakanin ta koma hannun kowa haka wannan sai dai ka kista kawai sai dai a littafi yanzu ai wani gida kawai dai sai dai ka ji shuru sai dai ka ji abun mai shayi ga wata mota can ta wuce ta wani ya yi oda amma yanzu dai kuka yi ciniki tabbata wanda yake da ita tashi ce idan shi wancan bai san da ya tarbe san da ita ba ko ba a tsammanin dama za a samu in kuma ya ce za a samu to mutum kasuwa nuna mana wata za a samu sai a sai mashi zai ce zai ce ba za a samu ba sai ce wa masarifu ha wurin da ake bayar da wannan rikabi shine masarifu zakati shi ma wurin da ake bayar da zakka inda ake nika zakka إنما الصدقات للفقراء والمساكين تنمي رأيو أباير دا خمسي نا نركاد يسمى لهم يقول كما يدى الإمام الشافعي يتي يتي أي كما يدى الإمام أبو حنيفة يتي يتي وانا الركاد با وطن دا أكي با زكا أكي با با آه وطن دا أكي با خمس غنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وإن لم تنسنا سنة ذا توقو خمس ركاز أباس كما كان في كرفتي خمسنا زكانا نجنيما saboda ne kwamitin ganima zai iya yankewa amma wannan kuma Allah zai rika yakan musamman a shekarun ba za ta lokaci ba lokaci an sha samun shi an sha samu su khalifofi na addini da su suke sa ido har abin ya gudana yadda ya kamata ya gudana wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh ya buge yi a wannan zai biya biya shi ne sila shi ne sila amma a ce bishiya na gonarka tana jikin hanya wani ya zo wucewa karfin shi ya kwace ko aka yi iska ya ɓallo wani reshe ya zo ya ajiye akan titi wani bai gani mai rugo a kuce bai ta ciki ya mutu wannan jinin shi ya tafi tuba ya tafi hajar bai da ba abin da kai za ka biya a matuƙar kai kai aikin yanzu mutum zai yi azumi zai kafara kenan kafarin kisan kai ɗayan biyu ne ko yan tabawa ko azumi ba ciyarwa to da rai ya ji karfin ciyar garin rogo ko ciyar masara ya wuce ya tsaya auno ciyar masara ka bayar ina ko dai yan tabawa ba ba mu ko to azumi sittin su sai azumi sittin sannan kuma wannan haƙƙin Allah kenan ita kafara haƙƙin Allah ne ba ta da alaƙa da haƙƙin wayannan bayan Allah yan uwan shi kuma za su iya neman diya sai su nema diya in suna da ƙarfi manyan mutane ne sai masu lissafi da dinari wajen miliyan ɗari biyar idan ba su da ƙarfi sai masu lissafi da dirhami yan dubunnai ko yan miliyoyi kaɗan haka sai a biya kuma an tashi biyan ba shi zai biya ba kamar da za mu ci a gaba ɗan uwan shi za su biya shi yana cikin wanda za su biya amma duk dangin shi ba fasilatin hillati tuwuyi wa'annan da yan algeria sama za su cika gida gidan dan uwanmu ne duk su za a yi lissafi ma'aikacin rika barwa duk wata dan kasuwa a yanka mai ko duk shekara har a haɗa kuɗin cikin shekara uku ko shekara shida gobe in suka ga zai wauta gaba ɗaya za su taso su hana shi an za ka bashi da wahala zan ce ne bai gaji da asara ba ai asarar ce ba a so yi shi kaɗai kuma yana amfani da wantakar in gwamna ya zama ku za ku cika gidan gwamnati wanda wani aiki za ta ke shi fili ya da aiki biyu ko a jingina sai ya zai wannan saboda kusanci kuma shi za a yarda da shi ya shiga ko'ina wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh zai iya turowa a fitar a nan tun da mafi yawan iyalan na nan kuma yana da wanda zai ba a can su zai iya cirewa shi inda yake amma matuƙar can ba inda za a bayar wanda za su amfana sosai to sai ya turo da abin nan sai a zo sai a sai a cire a yi a nan su iyalan su yi ba ba laifi bane ya halatta akwai lissa'il wal muhrumai ana ba wanda suka roka ana ba kuma wanda suka yi shiru ba su yi roko ba kuma duka biyun ake so a rika hadawa da su shi sa'il a baki kuma mahrum a baki na wa alaikum salam eh eh eh eh eh dama galibin kotu ma ake so ta yi aikin ai kawai yanzu a gano inda yake aiki a gane yawan ɗawainiye shi babban ma'aikaci ne a biyu mata ɗaya ba ta haihu ba salarin dubu ɗari uku shi kenan inda ni ne kawai ba da tiya talatin ta masara ta ishe shi shekara yadda yana tafi katon biredi a isafi su biyu ne kawai to zai yi wani ne wanda za ta yi ta to duk wata a tara dubu ɗari a salari kai da kawai za a rubuta wa biyu a ba teorin sai a ba ta wani asusun zuba kudin kawai daga daga bakari kawai da salari ya zo sai a kwashe wannan sai a tura ta shekara shida zai ba da ai mutumin da zai bar ba yawa miliyan bakwai din ana zuwa biya shi kenan wannan ma bai da hurin in ko bai yadda ba ya shigo ta kotu in ya Allah ya isa ma ba ta da muhalli ba ta da hurin yi shiru kawai dan uwan shi ne ya ja mishi da gwamna ya zama sakondimin zai tafi gidan gwamnati shi za a ba ki to alkharaji bil zamani duk inda za ka ji kanshi in wari ya zo ya kamata ka haƙura aka ta aka yin dan ya baya na mare eh eh eh eh sai ni kafara to shi a sai ba ki ai ba ki laifin ba eh tunda kai kai laifin shi ke kai kai rantsuwar kai ne abin ke kanka to kai ne za ka nemo kai ka iya cewa dai to bari ka dora miki wata ɗawainiya ke hikima shi ma ba cewa shi zai kafar ba amma dai wanda ya rantsuwar shi zai kafar kuma haka ma ake so in dai mutum ya rantsuwar ba zai wani aikin alkhairi ba to ya yi kafara ya aikin alkhairin ya fi muhimmanci game da aka umarci da sayar na ribar karin ya yi kuma ya aikata to in Allah ya sai mu ranar juma'a shi kenan shi ma ba ba karatu wancan juma'a da ta wuce ba mu ba mu yi ba shi ma to wannan din ma akwai wata tsohuwar muhadara mun kai ta kai wata biyu da sawa to ni ma ma shafa a gaba ta ya ce cikin satin nan muna ko lahadi sannan muke magana da da su ya kuma jibi ne shi ma jibi juma'a kenan to sannan gobe kuma ma akwai muhadara da malamin Ibrahim Daura da gabatar a masallacin Rauda can kusa da gidan Malam Said ina ga san nan da ka zo nan sabon titin na fata sai kai ka harkan masallacin akwai na mata bayan sallar la'asar wannan galibin sai da wanda suke kusa kenan akwai kuma na maza tsakanin magriba da da isha zai zo munasabar daura wurin diyar malamin da za a yi ranar juma'an nan a nan masallacin aikiyar sai shi ne dalilin zuwa wanda suka samu yanayi kila mutum zai iya leka ko ko mutum zai iya bibiya a shafukan sada zumunta na tabbatar za a yada kwarai kwarai da gaske amma dai namu wannan inshallah ranar juma'a nan ba za a babu karatu so da haka wanda ya ji sai isar da sakon ga wanda bai ji ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم